نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله وقد ثبت عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حائط لبن النجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة قال كذا كان يقول الجريري جريري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعرف أصحاب هذه الأقبر فقال رجل عن يا رسول الله قال فمتى مات هؤلاء قال ماتوا في الإشراك فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر قال تعوذوا بالله من عذاب القبر قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال قال نعوذ بالله من فتنة الدجال وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة, في جنازة فجلس على شفير القبر فبكى, فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بل الثرى ثم قال يا إخواني لمثل هذا فاعدوا وما هذه الأحاديث المفزعة ترى الناس قد شغلوا ونسوا ما أمامهم من عذاب القبر وفتنته ومن أهوال القيامة وعذابها يقول الشاعر يوم القيامة لو علمت بحوله لفررت من أهل ومن أوطاني يوم تشققت السماء بحوله وتشيب فيه مفارق الولدان يوم عبوس قمطرير شره يوم عبوس قمطرير شره يقول الله تبارك وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد وقال تعالى وفرحوا بالحياة الدنيا وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع وقد توعد سبحانه وتعالى أعظم الوعيد لمن رضي في الحياة الدنيا واطمأن بها وغفل عن آياته ولم يرجو لقاءه فقال جل من قائل إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون وعير سبحانه من رضي بالدنيا ومن رضي بهذه الحياة ونسى ما أمامه من فزع الآخرة ودخول القبر فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل وعلى رغبة وعلى قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه ورضاه بها يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب الآخرة ويكفي في الزهد في, في, في الدنيا قوله سبحانه وتعالى أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون فما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وقال جل في علاه ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم وقال سبحانه كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون وقال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها ثم قال في آخر الآية كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها وقال سبحانه وتعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة وقال جل في علاه قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم goda godiya da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah muna godewa Allah muna ƙara neman taimakonsa da agajinsa da gudunmawarsa muna roƙonsa da ya tsare mu daga sharrorin kawunanmu da miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shiryar da shi shine shirye Allah ka shirye mu baki ɗaya wanda kuma ya ɓata ba mai shiryar da shi tsira da amincin Allah da alherin Allah da albarkar Allah su tabbata ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda Allah ya turo shi wannan duniya domin ya zamanto haske da fitila ga wannan al'umma Allah ka ƙara wannan manzo daraja ka ƙara masa kima da martaba ka haɗa mu da shi a jannatul firdausi bayan haka ya ku yan uwana masu albarka hadisi ya tabbata daga zaidu dan sabit Allah ya haɗa mu da zaidu dan sabit a jannatul firdausi yake cewa wata rana muna tare da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama a cikin wani kewaye na wasu mutane wasu kabila ana kiransu banu najjar annabi yana kan wato taguwar shi ko kuma yana kan alfadarar shi zai ɗan sabir ya ce muna tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sai wannan alfadara ko wannan taguwa ko wannan raƙuma ta nemi ta yi tutsu da manzan allah fakadat tulkihi har ma ta yi kusa da ta kayar da manzan allah ta firgita ta razana ta yi tsiri tana ainihin wato firgita da razana har saura iris ta kada annabi in ji zai dan sabit ya ce da muka duba wa idha aqburun sittatun aw khamsatun aw arba'atun sai muka ga ashe wasu kaburbura ne guda shida ko guda biyar ko guda hudu shakkar hizaidu dan sabit da ya kawo wannan ko kuma shakkar marawaici wanda suka ce irin wannan illar ba ta cutar da hadisi ya ce sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mana man ya arifu azhaba hadhihi al-akbur wa ya san su waye suke kwance a cikin waɗannan kaburburan a cikin ku fa qala rajulun ana ya rasulullahi wani mutum sai ya ce wa manzan Allah na san su qala sai annabi ya tambaye fa mata mata haula'i a wata ruwaya fa mata matu yauhe suka mutu wannan mutum sai ya ce wa manzan Allah matu fil ishraki waɗannan mutane sun rasu tun lokacin shirka ake zalla ba musulunci ana ta shirka a lokacin a cikin shirka suka mutu a zamanin jahiliya zamanin shirka zamanin tambele da hayaniya sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce wa sahabbai inna hadhihi al'umma tubtala fi quburiha wannan al'umma da kuke gani wato akan fitine ta da jarrabarta a cikin kabru- kabarinta ana mata azaba gwargwadon halin wanda ya mutu ya kwanta a cikinta duk wanda ya mutu ba akan layi mai kyau ba ya shiga cikin wannan rami annabi ya ce akan jarrabe shi akan fitine shi a cikin wannan kabari sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wasu zaidu dan sabit "Wala- fal- falaula Allah ta dafanu wallahi ba dan kar ku firgita ku daina kai mamatanku kuna binne su ba la da'autullaha an yusmi'akum min azabil qabr alladhi asma'u min da na roki Allah ya jiyar da ku kadan daga cikin azabar da ake wa mutane a cikin kabarin su yace amma na rantsi da Allah in na roki Allah ya jiyar da ku wani abu daga cikin abin da ake yi wa mutane a cikin kaburburan su to za a wayi gari a yi rasuwa a anguwa a kasa samun masu zuwa sallar gawa za a wayi gari a yi rasuwa a anguwa a kasa samun masu raka gawar makabarta ya ce wallahi in na gaya muku kaɗan daga cikin abin da ke faruwa da mutane a cikin kaburburansu ya ce wallahi za ku wayi gari ba ku iya binne yan uwanku falola Allah ta dafa jama'a ko wata bayar Allah ta zo za ta karɓa addinin musulunci na'am bismillah miƙe tsaye miƙe tsaye tsaye a tsaye kina so za ki karɓa addinin musulunci to ba na abin magana ok daga ina kike daga tumfure to akwai wanda ya tilasta ki ki karɓa addinin musulunci ko ya matsa miki ko kuma ya miki barazanar kisa ko duka ko kora a gurin aiki ko wata barazana ba wanda ya miki barazana to ra'ayinki ne ko to zan gaya miki wasu kalmomi faɗin waɗannan kalmomin in fassara miki su shine ma'anar addinin musulunci kin shirya in gaya miki to masha Allah ki ce ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu wa ash wa ashhadu ashhadu yawwa anna muhammadan anna muhammadan muhammadan na rasulullah masha Allah ma'anar abin da kika faɗa ma'anarsa shine kin shaida kin yarda daga yau kin amince kin lamince zuciyarki ta kudirce miki babu wanda ya cancanta a bautawa sai Allah kwaya ɗaya babu na biyunsa balle na uku kin yarda da wannan masha Allah sannan kika ce kin yarda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama duka annabawa tun daga kansa har ƙasa duka gaskiya ne su annabi Isa su annabi Musa su annabi Ibrahim ishaq yaqub da dai shauran annabawa dukansu gaskiya ne amma wanda ya halatta kuma ya zama wajibi akan mutum a wannan duniyar ya bi dokarsa da tsarinsa ya yadda shine annabin da za a yi wada'a har kiyama ta tashi shine annabi muhammad kin yadda da wannan to masha Allah to yardarki da wannan shine ya mai da ke ɗaya daga cikin mu nan al'ummar musulmi don haka daga yanzu kin zama musulma 'yar uwarmu Allah ya miki albarka ya sa alheri a cikin musuluncinki abu na biyu kina da wani suna ne da ke amsawa wani suna ne jonas jokas to joka mai menene kenan jokas dokas to do ne ba jo ba ne to dokas to dokas kin ga dokas ba za a karki jiki ta dukan mutane ba za a barki a dokas ba ina ganin a zamu dai wani suna wanda yake da ma'ana ta musulunci wanda kike ji ana ambata ko wanda kike sha'awa a cikin mata musulmi wanda suna kike so kike sha'awa farida to alhamdulillah kin zaɓi farida duk da cewa faridatu kwaya ɗaya kenan ko eh eh abu ɗaya kenan ba farid wato kamar dai ke ke kadai ce tilo ma'anar sunan kenan kin yadda a barki a matsayin farida tunda ba wata illa a ciki kamar a ce awwal ne na farko fani na biyu muhammad awwal muhammad sani eh a barki a farida to Allah ya raya farida ya sa miki albarka a cikin addini Allah ya tabbatar da ke akan addinin musulunci ga 'yan hizba nan za su yi miki bayanin abubuwan da ya kamata a yanzu kuma za mu yi sallar juma'a da ke insha Allah to Allah madaukakin sarki ya mata albarka cikin addinin musulunci to shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace da na yi addu'a Allah ya jiyar da ku kaɗan daga cikin azabar kabari annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce musu ku yi ku nemi ku nemi ainihin wato tsarin Allah daga azabar kabari sahabbai suka ce muna roƙon Allah ya tsare mu daga azabar kabari sanda annabi ya maimaita wannan magana sau uku jama'a daga ƙarshe annabi ya sake cewa ku roƙi Allah ya tsare ku daga azaba ta fitinar duniya wacce ta bayyana da wacce ta ɓuya wanda malamai suka ce idan ana magana akan fitina fitina farko wacce ta fi kowace bala'i ita ce fitinar shirka ina fata an fahimta saboda nassin ayoyi ya tabbatar da haka kamar yadda Allah yake cewa wal fitnatu ashaddu min al qatl fitina ta fi yaƙi bala'i abinda ake nufi a nan shine shirkar da kafirai suke yi ta fi yaƙin da ake masifa ina fata an gane sannan a ƙarshe-ƙarshen suratun nur Allah maɗaukakin sarki ya yi gargaɗi mutane wanda suke saba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce fal yahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi sai ya ce an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim wanda suke saba umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su yi taka tsantsan kada wata fitina ta same su wanda malamai suka ce fitinar anan ita ce fitinar shirka ma'ana daga sabawa annabi sai ka koma kuma shirka Allah ya sauwaye aw yusibahum azabun alim ko wata azaba tun daga nan duniya ta ainihin wato same su da haka manzo Allah ya ce ku roki Allah ya cire ku ko ya tsare ku daga fitina wacce ta bayyana da wacce ta buya bayan an fassara da wannan sai kuma a dawo fitintunun zamani da abubuwan da suke faruwa wanda suke ba su da daɗin ji balle gani annabi ya ce ku nemi tsarin Allah daga wannan sahabbai suka yi ta neman tsarin Allah daga wannan Allah ka tsare mu daga fitina ma zahara min hawa ma batsana fitinar shirka da fitinar sako da fitinar bid'a da fitinar zalunci da fitinar keta da mugunta muna roƙon Allah ya tsare mu daga waɗannan fitintuno baki daya sannan annabi ya sake cewa ku roƙi Allah ya tsare ku daga fitinar dajjal sahabbai suka ce na'udhu billahi min fitnatil dajjal Allah ka tsare mu daga fitnar dajjal wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi Bara'u dan Azib Allah madaukakin sarki ya hada mu da Bara'u a Jannatul Firdausi yace wata rana muna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati a gurin wata sallar gawa da kuma binne wata gawa fajalasa ala shafiril qabr annabi sai zauna a gefen gabar kabari Bara'u dan Azib yace fa baka annabi yayi kuka hatta ballar tsara har sanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jika kasar da ke gaban shi wanda aka tono daga cikin kabari saboda tsabar kuka jama'a annabi ya zubar da hawaye ya kuka har sanda ya jika kasar kabarin da ke gaban shi sun maƙala annabi da ya kuka ya kuka ya sharbi sai ya ce ya ku yan uwana musulmi ya ikhwani ya ku yan uwana musulmi limithli hadha fa'iddu saboda irin wannan ranar to kowa ya je ya yi wa kansa tattalin tafiya wannan rami shiga wannan rami abin mamaki da takaici jama'a wanda zike ɗagawa duk musulmin kirki hankali shine dukanmu dukanmu gaba ɗaya talakawanmu da shugabanninmu masu kuɗinmu da wanda ba su da kuɗi wanda suke da dama da wanda ba su da dama dukkanmu mun san wannan abin yana tunkararmu mun san wannan tafiyar tana gabanmu mun san wannan rugun tsumu wallahi sai ya samu kowa daga cikinmu amma abin mamaki idan ka kalli rayuwarmu ka kalli mu'amalarmu ka kalli zamantakewarmu wallahi tallahi kai ka ce ba mu ne aka sauke wa ire-iren waɗannan bala'o'i da ake tsoratar da mu kar su same mu ba idan muka yi wasa wallahi banda fitintunu na kabari jama'a banda fitintunu na duniyan nan da ayyukan asha da aikin Allah wadai banda wannan akwai babbar tafiya a gabanmu ita ce tafiya wanda wannan ita ce matakin farko shiga kabarin nan sannan a kama wannan tafiya amma ba ya damu mu cewa akwai wannan tafiyar a gabanmu wanda daga cikin mawaka al-imamul qahtani yana magana dangane da bala'in bala'in kiyama tun daga mutuwa har zuwa shiga kabari har tashinta yana cewa yawmal qiyamati law alimta bi haulihi wallahi kiyama da ka san bala'in da ke cikin ta rugun tsumin lahira daga mutuwa shiga kabari tashi yace da ka san abin da ke cikin wannan la fararta min ahalin wa min awtani wallahi da ka guje wa gidanku ka guje wa iyalanka gaba daya da ka je ka tare a wani guri baka da aiki sai bautar Allah baka da aiki sai kiyaye dokokin Allah dan ka samu ka gama da wannan duniyar lafiya yace yawmun tashaqqaqat as-sama'u bihawlihi rana ce wanda saboda bala'inta da masifarta sama takan yi bindiga saboda wannan rana sama takan tsatsage ta kyakkece yace wata shigu fihi mafariqul wildani makwarkwadar ƙananan yara takan yi furfura daga an tashi wannan ranar yaro jinjiri jinjiri malam ana kiyama tana tahi za ka ga furfura gaba ɗaya kayansa da gemun shi wani mawaƙi na cewa ka faka mashibu ra'asika min nadhiri fa hal ba'dal mashibi min ar-ruqadi yace ai wallahi furfurar kanka da gemun ka ma ta ishe ka gargadi ka gane duniya ba gurin zama bane ya ce yanzu don Allah bayan furfura kuma akwai wani sauran abin da ya rage maka na bacci da kolewa kai da ya kamata ka dage da abin da ya kamata wajen ka gama da duniya lafiya wata shi bu fihi mafarikul ya ce yawmun abusun kamtaririn sharruhu bil khalqi muntashirun azimu sha'ani rana ce da za ta tarwatsu ta galabaita kowa rana ce mai girman sha'ani an ji al'imamul ƙahatani Allah ka tsare mu daga bala'in ranar tahin kiyama amma tare da haka sha'awa-sha'awi masifu sa'o ayyukan asha ayyukan Allah wadare su suka kewaye mu ba mu da aiki sai aikata su talakawanmu da waɗanda ba su da waɗanda ba su da hali da kuma wanda suke da hali da masu kuɗinmu da shugabanninmu kowa da abin da ya kama na aikin sabo yake alfahari yake yin abin da ya ga dama Allah ya ce zuyyana linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantara min adh-dhahabi wal fidda wal khayl al musawwama wal an'ami wal harth Allah gaba ɗaya da ya tattara waɗannan abubuwa ya ce zalika mata'ul hayatid dunya sai ya ce wallahu indahu husnul ma'a sai Allah ya ce qul ka ce musu a unabbi'ukum bi khairin min dhalikum dan Allah bana ba ku labarin abin da yafi waɗannan abubuwan da na lissafa muku a wannan aya alheri da jin daɗi a cikin harkokinku ba Allah ce lillazina taqaw inda rabbihim ga wanda suka ji tsoron Allah suka yi tattalin lahirarsu a gobe kiyama gurin ubangijinsu suna da jannatin tajri min tahti hal anharu aljannate wanda koramu suke gudana a karkashin ta khalidina fiha kuma in sun shiga ba fita Allah ya ce wa azwajun mutahhara babun mata kake a duniya ba Allah ya ce ya hakuri akwai mata tsarkakakku a cikin aljanna banda wannan waridwanun minallahi Allah zai yarda da kai ba zai sake fushi da kai ba idan ka shiga Allah ya ce wallahu basirun bil ibadi Allah mai gani ne dangane da al'amarin bayan shi Allah ya faɗa mana cikin suratul ra'adi aya ta 26 yace wa farihu bil hayati dunya mutane sun sakankance suna alfahari da jin daɗi da wannan duniya yace wa mal hayati dunya bil akhirati illa qalil ya ce illa mata wallahi in ka haɗa duniya da lahira kuwa duniya ɗan kaɗan ne jin daɗinta bai wuce cikin cokali ba wani ma fa wallahi wallahi a duniyar wahala yake sha ba fa daɗi yake ji ba ba fa wata harka ya samu wanda yake holewa da morewa ba amma wannan bai saka hiya wa'azantu ya nemi lahira ba da yawa daga cikin mutane a duniyar nan wahala suke sha saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce dama ya halitta ɗan adam a cikin wahala laqad khalaqna al-insana fi kabad hakika mun halitta ɗan adam cikin tashin tashina kuma yace la tarkabunna tabaqan an tabaqin wallahi mataki bayan mataki sai kun taka duk wani mataki da Allah ya rubuta maka kamar yadda Hausa suke cewa duk wanda Allah ya yanka wa kazar wahala wallahi ko ana muzuru ana shaho sai ya bige ta duk abin da kake ciki ba za ka tsallake abin da Allah ya rubuta maka ba ba ka kasa isa rabonka ba ka ƙetare arzikinka inda sauran rayuwarka sai a sa cuta jikinka baka waye gari da lafiya ba haka mawaƙi ya ce ba ka ƙetare arzikinka ba ka kasa isa rabonka inda sauran rayuwarka sai a sa cuta jikinka baka waye gari da lafiya ba hakika Allah maɗaukakin sarki ya alkawari mai nauyi da masifa da tashin hankali da bala'i cikin mutanen da ba su yarda da al'amarin Allah ba kuma ba su yarda da lahira ba Allah ce innal ladin la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tuma'annu biha lalle waɗanda ba su yarda ba su sakankance da gamuwa da mu ba suka amince wa duniya da abin da ke cikinta suka ji daɗinta suka sakankance da ita Allah ya ce wallazina hum an ayatina ghafiluna wanda su dai dangane da ayoyinmu da al'amarin lahiranmu rafkanannu ne gafalallu ne Allah ya ce ula'ika ma'awahumun naru bima kanu yaksibuna Allah ka tsare mu daga ni da ku gaba daya ce waɗannan ƴan wuta ne saboda abin da suka kasance suna tsurwutawa kansu Allah ya aibanta ko ya mai ya aibanta waɗanda suka kasance wato muminai ne amma suna ainihin wato sakankancewa da rayuwar duniya tare da imani amma suna da matsala dan Allah ya kira su a farkon ayar a matsayin masu imani Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu malakum ya ku masu imani me ya same ku ne idza qila lakum anfiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard idan an ce ku fito ku yi abin da ya kamata dan gyara lahirar dan yin abin da zai taimaka muku wajen ɗaukaka kalmar Allah da lada a gurin Allah sai ku dinga nauyi a doron ƙasa ku dinga jin wato mutuwar jiki ba kwa iya yin abin da ya kamata Allah ya ce a raditun bil hayati duniya min al akhirah ko dai kun yadda da duniya ne kun watsar da lahira Allah ya ce fa ma mata'ul hayati duniya fil akhirati illa qali wallahi in ka kwatanta duniya da lahira to duniya yar kadan ce na rantsi da Allah ya ku yan uwana masu masu imani waɗannan abubuwa da muke ambatawa da waɗannan ayoyi da muke jawowa wallahi suna tunatar da ni a matsayina na talaka da kai a matsayinka na talaka da waɗanda suke shugabanni ko waɗanda suke da madafun iko a hannunsu da dukkan mu ji tsoron Allah mu dawo shi mu shiga taitaye mu abubuwan da suke faruwa waɗanda suke na sabo da ayyukan aisha a ƙasar nan da al'amuran da mutanenmu suke aikatawa wato abin sai ya baka takaici ya baka mamaki wani daga cikin mawaƙa yana cewa hada zamanu li'amun nasi ta'aluhu ce ghirrun khali'un wa dajjalun wa ma'atuhu yace fi hal munafiqu mahabubun wa muhtaramu sai ce wa qa'ilul haqqi bainan nasi makaruhu yace hada zaman wannan zamanin da muke ciki li'amun nasi ta'aluhu kaskantattun mutane wanda ba su da daraja ba su da kima su suka kewaye suka cika shi yace na farko ghirrun jahilan mutane ne a duniya na su suka fi yawa kuma su aka fi saurara kuma su aka fi hukunci da hukuncinsu khali'un da kuma alladhi yanqadu ila hawa shine khali'a wanda san zuciya ne zalla a cikin al'amarin shi ba shi da wani abu da yake yi wa kansa ballantana al'ummarsa yanzu don Allah jama'a in ba son zuciya ba irin na mutanen da ba su yarda da gamuwa da Allah ba yanzu haka za mu ci gaba da zama a ƙasar nan ba mu da wadataccen ruwa ba mu da wadatacciyar wuta ba mu da wadataccen man fetur ba mu da tituna ba mu da asibiti makarantunmu duk an kulle a yanzu haka fa akwai makarantun da a kulle suke gaba ɗaya a jihohin da muke da su na zamfara da katsina da shauransu akwai gudanar da sun manta da me ake kira makarantar boko sun manta da ita wallahi yanzu haka za a ci gaba da tafiya kuma duk wanda ka taɓa zai faɗa maka wata hujja wadda da ita ya dogara wanda zai gamsar da kai cewa a haka za a ci gaba da tafiya jama'a kuma kullum idan ka kalli abubuwan nan maimakon su dinga raguwa kullum karuwa yake yi wa qad sadaqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi yayi gaskiya da yace ma min zamani illa wallazi ba'dahu sharrun minhu annabi yace babu wani zamani jama'a face wanda zai zo a bayan wannan zamanin sai ya fi wanda ya wuce sharri inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah mun tuba ya Allah wallahi idan ka kalla abubuwan da suke faruwa abubuwan da suke faruwa dama annabi mai gaskiya ne kuma ya faɗi gaskiya kuma wallahi gaskiyar ita ne take faruwa a halin yanzu ma min zamanin illa wallazi ba'dahu sharrun minhu ba wani zamani ba wani lokaci da zai zo face wallahi wanda zai biyo bayansa ya fi shi sharri yanzu duk wanda muke duk kukan da muka yi a lokacin Buhari da duk abin da muka faɗa cewa ba a kyautawa to yau gashi an wayi gari abin da ke faruwa ya fi na lokacinsa masifa da bala'i ɗan abin da aka bari na wutar nefa da ɗan abin da aka bari na ruwan sha da ake samu da ɗan abin da ya bari na abin da ya shafi man fetur ɗin yadda bawan Allah nan har ya sauka ba a sami irin wannan a cikin shekara takwas da ya gaba ɗayanta ba a sami irin wannan bala'in da yanzu aka samu a ƙasa da shekara ɗaya na mulkin wannan bawan Allah adalci dole mu yi shi wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu shi ma fa buharin kwallan kar ka ɗauka wai yabansa muke a'a no shi ma matsala ce da shi amma dai da baki kirin suka ce gara menene gara baki baki amma shi din ma ba ba ba ba ba ba kyalle bane zanin daurawa ne to amma idan adalci ya zo karka karka tsallaki wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa saboda haka wannan abubuwa suna nan sun kewaye mu jama'a kuma ba wanda ke magana ba wanda ya damu sai kalilan daga cikin waɗanda suke iya magana a gidajen rediyo wayar da kan mutane ba su haƙuri kira ga gwamnati amma ba abin da ya dame su na rantse da Allah halin da ƙasar nan take ciki ya kai a ajiye komai a ajiye komai a jingina komai a tinkari waɗannan matsalolin guda biyu a magance wa 'yan Najeriya su yaso bayan an magance waɗannan sai kuma a koma to dama me ake yi din in ma ba a dakatar da komai ba to meye ma ake yi din wanda za a dakatar da shi inda akwai abin da ake yi din to da abin da ake yin zai tasiri akan wutan nefa zai tasiri akan ruwan sha zai tasiri akan me akan fetur din da ake samu to amma rashin abin da ake yin bai yiwuwa bayi ake ba kawai wani abu ake wanda kai kanka ka kasa bashi ma'ana wannan yasa abin ya affecting din waɗannan abubuwan na rayuwar mutane da haka ba wanda yake magana ba wanda ma tunaninsa yake zuwa zuwa ga wannan to na rantse da Allah ku ji da ni da ku da muke magana kuna ganin kamar mun ishe ku mun gallabe ku mun hana ku sakat dan me yasa ba za mu shiru ba wallahi da mu da ku waɗannan ayoyin ne suke jiran mu idan kiyama ta tashi waɗannan ayoyin ne suke jiran mu waɗannan maganganun na Allah da wannan kwanciyar kabarin da annabi ya magana inna hadhihi al-umma tuftala fi quburiha wannan al'umma ana mata bala'i a cikin kabarinta da kai sanatawa ne da kai gwamnawa ne da kai shugaban kasawa ne da kai ɗan majalisawa ne da kai talakawa ne na rantse muku da Allah muna nan sai wannan abin ya mun gan shi kuru da muzu domin Allah baya ƙarya kuma baya magana ta tashi to ashe kenan abin da ya rage mun ya rage maka ya rage mana shine kowa ya dubi menene matsalar shi talaka da mai kuɗi ɗan siyasa da wanda baya yi shugaba da waɗanda ake shugabanta kowa ya duba menene ina ya matsalar take a ɗauki matakin gyara cikin gaggawa jama'a cikin gaggawa amma sai dai ka ji can kuɗi kaza ya tafi can kuɗi kaza ya tafi can kuɗi kaza ya tafi jama'a yanzu foya ana neman triliyon talatin triliyon talatin wanda an ciwo bashinsu an rasa ina suka dulmiye a ƙasar nan kullum a haka ake gashi nan sai kama su wasu ake ana ta gurfanar da su kuma mamanin kamo na rashin na rainin hankali a kama mutum ba za ka ji result din komai ba a kama yan ta'adda ba za ka ji result din komai ba wanda kasan nan ya kai da in an kama yan ta'adda a fito bainar jama'a a harbe su gaba daya sannan a duna wa duniya don kowa ya higa taitayinsa ana cinno fitinar kabilanci yanzu ana so karfi da yaji sai an haɗa rigima tsakanin bafulatani da bahaushe yanzu ya kai matakin fa da za a idan kuna tafiya yan ta'adda suka tare ku za su yi yare idan ka amsa kai bafulatani ne su fito su barka in kai bafulatani bane kaza haka hausawa ma za su tare in suka yi hausa suka ji hausar ka ba ka da bata nuna ba su tare ku su harbe ku fitinar da yanzu fa ake ta kokarin cinnawa kenan a kasan nan sannan ga mu talakawa ba ma ji yanzu jiya jiya nake ji daga jami'in hulɗa da jama'a na harkokin 'yan sanda a jihar kano dsp abdullahi haruna kiyawa ya kamo wani mutum jama'a abokinsa ne tight amininsa ya ɗauki kuɗinsa ko ya karɓi kuɗinsa naira miliyan uku akan zai sama masa ofa zai sama masa aiki ya cinye kuɗin bai sama mara aikin ba daga ƙarhe ya inviting ɗinsa har cikin gidan shi suka haɗu da shi da wasu abokansa suka ɗaɗɗaura bawan Allah nan suka ɗauki taɓarya suka dinga rintuma masa a kayi sanda suka kashe bawan Allah nan sun cinye kuɗinsa miliyan uku sun yaudare shi sun kawo shi har gida sun ɗaure shi sun kashe shi liman ya fi insanu fi man ya nubu wa min aina lil hurril karimi sihabu wa asbaha hadha nasu illa aqalluhum qalilun illa aqalluhum dhi'aban ala ajsadihin thiyabu haka mawaki yace yace liman ya fi insanu fi man ya nubu yau da wa zaka amince da wa zaka yarda a yau wa zaka sakankancewa da rayuwarka da dukiyarka da sirrinka waye ne liman ya fi insanu fi man ya nubu wa min aina lil hurril karimi sahabu yaya mutanen kirki yantattu masu daraja za su samu abokan hulɗa na gaskiya tsakani da Allah a irin waɗannan abubuwan da suke faruwa da al'ummar wa asbaha hadhan nasu mawaƙi ya ce mutane sun wayi gari illa aƙalluhum in ba an ƴan kaɗan ba zi'aban sun zama kuraye ala ajsadihin na fiyabu amma da riguna a jikinsu kuraye amma da riguna a jikinsu in ka gansu ka ɗauka mutane amma kuraye kowa su ne ma yake samu dama akan ɗan uwan shi sana'ar mu mun sa haram mututuwa ne mu zaluntuwa ne harkar kwangila mu zaluntuwa ne mu karɓi kuɗin mutum mu ci amanar shi a ba mu amana mu cinye duka kuma da wannan muke tsammanin Allah zai naɗa mana shugabannin da za su tausaya mana na rantse da Allah kalla thumma kalla wa mi'atu kalla wa alfu kalla wa miliyar kalla wallahi ba zai yiwu ba dole sai mun zama mutanen arziki wallahi wannan ba ana ba da shawara ba ne wajibi ne ka gyara alaƙarka da Allah ka gyara alaƙarka da al'ummar annabi Muhammadu kada ka kuskure kiyama ta tashi wallahi annabi ya tsiye ka akan al'ummarsa cewa ka zalunce ta kar ka yadda amma yau duk abin da muke faɗa akan shugabannin nan sun mana kaza sun mana kaza na rantse ma da Allah idan aka ɗauko maka babin talakawa da marasa mutunci a ƙasar nan sai ka ji waɗancan shugabannin ma waliyai ne ashe wallahi sai ka ji waliyai ne bayan Allah ne na gari saboda za ka ji wata wata ta'addancin da na rantse da Allah ko su da suke kan manyan kujeru wallahi wasu ba za su iya aikata su ba ka ci dukiyar mutum ka kira shi gida ka rantaba masa taɓarya ka ɗaɗɗaure shi a garin kokawar da zai kwaci kansa fa bawan Allah nan a hannun wannan mutumin da suka da ya kira shi suka kashe shi da ya cije shi san da ya gutsire mar yatsa gaba daya ka san shi gudun neman tsira da rai wato idan mutum ya ga za a kashe shi malam wato babu abin da ba zai iya yi ba wajen ya ga cewa ya kwaci kansa wallahi da ya taraf ya tafki yatsansa san da ya guntala yatsan gaba daya suka saka shi a mota suka tafi bypass suka je suka jefar da gawar shi abinka da Allah wanda la ya zulimu mithqalu zarra Allah baya zalunci ko daidai da kwayar zarra kafin a je a komo sai gashi a hannu daram an kama shi kuma wai ana tambayar sa ana cewa me ya faru yana cewa son zuciya ne yace har yana faɗa yana cewa shi yanzu haka ya mallaki abin da bai inda ya dogara ga Allah ya riƙe wannan abin ya ishe shi rayuwa ba sai ya ba sai ya taɓa abin wani ba shi da bakin shi yake faɗa to me kake nema kana da rufin asiri amma sai ka yi cuta sannan ka rayu sai ka yi zalunci sannan ka rayu kuma sannan ƙarshen ta inda za ka ga wani bidiyon sa a facebook za ka ga yana daga cikin masu zagin shugabanni cewa sun kiwa mutane adalci haka ne ko ba haka ba kuma shi ma cikakken azzalumi ne wannan fa ita ce rayuwar mu fa kuma da haka muke so mu yi sababi wannan wanda ya bayyana kenan ina ya Allah babu ya Allah Allah ne kaɗai ya san waɗanda suka ɓuya Allah ka yaye mana Allah maɗaukakin sarki ka samu gama da duniya lafiya Allah ya jikan wannan bawan Allah ya masa rahama mu kuma Allah ba mu iko da kuma damar gyara laifuffukanmu da matsalolinmu Allah ka samu gama da duniya lafiya daga ƙarshe a huduban nan muna marhabun lale da wasu bayan Allah wanda suke abokanmu ne cikin da'awa akwai malam Adamu Muhammad Ardo imam na gra wanda ah, yake jagorancin makaranta da kuma masallacin yusuf fantami islamic center da ke nan anguwar gra allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi wannan bawan allah yana daga cikin aminai na gaskiya kuma yana daga cikin mutanen da nake jinjinawa a rayuwarsu da kuma ƙoƙarinsa a hasibuhu wallahu hasibuhu wala uzakki alallahi ahada ina kyautata mar zato allah shine kadai wanda ya san shi cikakken sani ma ba muna tsarkake wani ne ga allah subhanahu wata'ala ba muna addu'a allah ya ƙara masa lafiya da imani da kwazo akan harkar da'awa da kuma kokari da yake wajen ciyar da addinin musulunci gaba abin da yake binsa na sharri da matsala Allah ya yi masa da ni da ku gaba ki ɗaya Allah ya yi mana sannan akwai Alhaji Sama'ila na gan shi shi ma ya zo muna tare da shi Allah ya saka masa da alkhairi da wannan ziyara da suka zo mana musamman wannan masallaci Allah kuma ya sa mu yi lafiya mu gama lafiya Allah ka shiryar da mu ka gyara mana wannan ƙasa ta mu ya Allah Allah ka gyara mu ka gyara shugabanninmu ya Allah Allah ka saita mu ka saita shugabanninmu ya Allah ya Allah wannan fitina da wannan masifa ta da gallaba al'ummar ƙasar nan da kuma al'ummar jihar Gombe ya Allah ka kawo mana ƙarshen ta ya Allah wa ma zalika alayka bi aziz inna zalika alayka yasir wannan ba wani abu bane mai wahala a hannunka ka gyara shi cikin kankanin lokaci ya Allah ya Allah kuma muna roƙonka idan akwai wanda su ne suka zamanto wa gyaruwar tarnaki su rashin zamansu da kuma rike da madafin iko ya sa abin ya ƙi gyaruwa da za su kau da matsalar ta gyaru cikin iliminka na gaibi ka san su Allah ka kawar mana da su ya Allah Allah ka bankaɗe su daga kan kujerunsu ya Allah duk wanda shi ya zama wa gyaruwar al'amuran mu tarnaki kowaye ne a ƙasar nan wanda cikin iliminka na gaibi Allah ka san shi ya hana komai tafiya shi ya hana ruwa gudu ya Allah ka kawo ruwan da shi zai gudu da shi ya Allah ka tafiyar mana da shi ya Allah ka kawo mana masu gyara ƙasar nan ya Allah ka saita mana al'amuran nan ya Allah ka zaunar da mu lafiya a ƙasar nan ya Allah ka sa aljanna ta zama komar mu ya Allah ka haramta wuta cin naman jikin mu aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-aliy al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin wa khati'a fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim qumu ila salatikum wa sawwu sufufakum yarhamuni wa yarhamukum Allah